بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا أئمة الشيخ إذن هذا المعذري والتاتي في نوبة النار الزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من أبود الله تبارك وتعالى wanda cikin ni'imarsa da baiwar sarfallon sai sake haɗa mu wannan rana na ashirin da biyar ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daga hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da hudu ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da hudu a miladiya muna cikin wannan sura ta suratul bakara cikin wannan aya ta tilkar rusul wanda mun ji kususiyat wato da fadail da Allah tabaraka taala ba su na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu mu karasa fassaran ayan bama muka tsaya kan waɗannan kususiyat din Allah tabaraka taala ce bayan fifita manzanni da minhum man kallama Allah zarum darajatin wa ataina isa ibn maryam albayyinat Allah ya ce hakika mun ba annabi Isa dan Maryam albayyinat wato hujjoji wa yannahu kawannahu bi ruhil qudus Allah ya ce ya tsarafi annabi Isa alaihi salatu wassalam da ruhul kudus ruhul kudus mana jibrilu alayhi salatu wassalam jibrilu yasiru ma wa yusara duk inda annabi isa ya tafi jibrilu na tare da shi walau sha Allah da Allah tabaraka wataala ya so hadan nasu jami'an da Allah ya shirar da mutane gaba daya amma mashi'ar Allah tabaraka wataala dole wasu za su zamanto kan shi za su zamanto cikin bata maktazal ladina min ba'dihim wanda suka zamanto bayan manzanni ba su yaki junansu suka rinda yaki ba da rusul bayan manzanni ba min ba'di ma ja'ahum bayyana bayan da kuma hujjoji sun zo musu liftilafihim wa dalili ba'dhum ba'dan saboda sabanin su da wasu su ce wasu batattu ne su batar da wasu walakin iktalafu li mashi'ati wannan ma sun yi sabani ne suka yi ta yaki tsakanin su cikin mashi'ar Allah tabaraka wa ta'ala shi yaso wannan abun ya faru wa minhum man amana a cikin su akwai wanda suka yi imani ma'ana tabata ala imani akwai wanda suka tabbata akan imanin su ومنهم من كفر cikin su kuma akwai wanda suka kafirce mana suka butulce wa Allah tabaraka wa ta'ala kamar nasara bayan annabi Isa alayhi salatu wassalam walau sha Allah maqtalu ai da Allah ya so ba za su yi wannan yakin ba take tsarfa maganan ne walakin Allah yaf'alu ma yurid sai dai Allah tabaraka wa ta'ala yana aikata abin da ya irada min tawfiqi man yasha wal khizlani man sha Allah ya datar da wadda ya ga dama ya tabar da wadda ya ga dama kuma ba za ka ce masa don me ba tabaraka ta'ala a ba a tambayan sa dalili saboda haka wanda adalcin Allah ya same shi a tabar da shi wanda fulalan Allah tabaraka ta same shi shikenan sai samu shiriya to shiriya wanda ya gashi akan shiriya ba abun da ya saura sai ya gode wa Allah tabaraka ta'ala zalika fadlun min Allah wannan falala ne daga Allah Allah ya shiryar da kai yasa kai kana masallaci wani kuma yana wani wuri marar kyau to ba dabaran ka bane ba kokarin ka bane Allah ne tabaraka wa ta'ala saboda Allah haka yaso ya shiryar da wanda ya ga dama ya tabar da wanda ya ga dama to ba wannan an sai an da aran mu ya cewa ya ayyuhal ladzina amanu amsiku mimma razaqnakum a can an yi maganan man dallazi yuqridu Allah qardan hasana anan kuma sai Allah ya ce amsiku mimma razaqnakum duka suna maganan infaki ne sai ya amfani da qardu wa zai bawa Allah rance rance mai kyau anan kuma Allah tabaraka wataala ce ya ku mu'minai ku ciyar mimma razaqnakum diga cikin abin da aka azarta ku ba duk abin da aka baka zaka bayar bane a diga ciki ka bada wani abu zakati ana nufin ka bada zakka ita zakka iya wahalanka kana ƙara wahala zakkan yana raguwa abin da zaka bayar misali idan noma kai a cikin damina Allah ya kawo ruwansa kai akai to sai aka ce ka bada ushuri ɗaya bisa goma kaga wahalanka kaɗan ne Allah ne ya yi ruwa ita ruwa baka nemo ka yi bayi ko sau ɗaya ba to idan ka zo kuma da rani kace za ka yi noma ai za ka ce ka nemi inji ka nemo mai kana ta bayi Allah sai ya ce ka ba da nisful ushuri nan kuma wancan an ce ya kasa goma ka bayar wannan kuma sai aka ce ya kasa shi ashirin ka bada ɗaya saboda menene wahalan da kai ta ƙaru akan wahalan jiya to idan ko ba wannan bane a kuɗi ne ka fita ka sha rana ka je nan ka buga nan ka buga nan ka tara kuɗi aka ce ka bada zakkan kuɗi sun kai nisabin zakka to su kuma sai aka ce ka kasa arba'in ka bada kashi ɗaya rubul ushiri in ka cire ka kasa goma na goma shi ma kasa shi hudu ka bada ɗaya shine ka kasa arba'in mana ka bada kashi ɗaya to haka lamarin Allah tabaraka wa ta'ala yake to wannan tsari na zakka Allah tabaraka wa ta'ala yake ku bayar daga cikin abin da aka azurta ku me yasa yace ku bayar yace fatun min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wala kulla ku bayar tun kan aje wani wuni wannan wunin idan ya zo yawmun aka faɗe shi da na kira rana ne mai girma don tashin alkiyama wannan ranar kuma la bay'un ba fansa ba wanda zai zai ce zai belin wane ran alkiyama babu wala kulla ba abokantaka sadaka tanfa ba wata abokantaka za ta amfane ka illa musaba lillah wanda ya abota na Allah to shi kuma za ka same cikin wannan an kama shi ba wala shafa'a bi ghairi izini sannan ba ceto in ba da izinin wanda ya kama kan ba shine Allah Allah ne ya damke mutum ko bai ba da izinin ba kenan ba a ceto a ran tashin kiyama sai da izinin Allah wa zalika yawmun yawmul qiyama kaga wannan muni tiran tashin kiyama saboda kowa ya kware ya ciyar kafin wannan ranar yace wal kafiruna billahi wanda suka kafircewa Allah aw bima farada huwa ka alaihim ko suka kafircewa Allah akan abin da Allah ya farlanta musu Allah ya ce ka bayar kace ba za ka bayar ba ka ka kafirce abin da Allah ya farlanta Allah ya ce kai kaza kace ba za ka yi ba mutum mumini ya yi imani da wasu abubuwa kuma ya kafirce cikin umarnin Allah abin da Allah ya farlanta masa Allah ya ce to waɗannan kam wal kafiruna humuz zalimun waɗannan wanda suka kafirce ga umarnin Allah wasu suka kafircewa imani da Allah su ne azzalumai ma'ana al-kuffaru hum zalimun kafiran nan su ne azzalumai an karbo daga hadisi daga ibnu abi hatim daga aba bin dinar aba bin dinar yace alhamdulillah allazi qala al kafirun hum zalimun wa lam yakun zalimun hum al kafirun yace kai mun gode wa Allah da Allah yace wal kafiruna hum zalimun kafirai su ne azzalumai da Allah bai ce azzalumai su ne kafirai ba, da duk wanda ya zalunci ya zama kafiri, hake nan da kafirai sun yawa, amma ce mun gode wa Allah da Allah ya ce kafiran nan su ne azzalumai, da Allah bai faɗi aka cin wannan da bai ce azzalumai su ne kafirai. To ya ce da ya faɗi azzalumai su ne kafirai, da kafirai sun yawa duk wanda ya zalunci ya kafirce kenan. Ah, alfil Qur'an yadda al'adan alqur'ani take إذا ذكر القصص إذا الله يأمبش قصوصي يذكر الأحكام زي أمبش كم هكونجي هكونجي كما يند مكا فارا هكونجي هكونجي تون قصاصي الله يفارا مغانا مغانا هكونجي هكونجي أتكي وانا سورة أنا أقام هكونجي هكونجي سيأكا فارا بامو لابارين ألم تر الذين خرجوا من ديرهم وهم ألوف نظر الموت أقام لاباري أكي قصة أنا أقام هكذا أكي مغانا قصة تانوز رجالوتا أنا أقام هكذا aka yi maganan annabi Musa alaihi salatu wasalam sai aka yi maganan manzannin gaba ɗaya ga yadda suke ga wasu an fifita su an fifita wasu akan wasu to haka alqur'ani yake zai maganan kissa yayi maganan tauhidi yayi maganan hukunce hukunce yanzu za a dawo tauhidi ne saboda haka a yace to wa yuskur tauhid lianna sabar nau'un min wahidun min as-sab a domin haƙuri nau'i ɗaya ne daga cikin abubuwa masu wahala akan ɗan adam yace yana daga cikin lamarin ɗan adam hatta fi atima yuhibbuna al-intiqal min dalil al har abinci ɗan adam baya so kullum a ci abinci iri ɗaya ake yi yana so yau in an yi abinci kaza gobe kuma a canja a canja abincin ko a canja miyar dan adam ya fi son haka to tunda dan adam ya fi son awa min alwan min launi ila launi ko launi kalole dan adam baya son kala daya ba za ka samu mutum kullum kaya kala daya duk dinkin da zai yi na dinka kaya kala daya ba a'a. yana son launi kaza yana son yana son yau ya sa launi kaza gobe kuma ya canja launi kaza tunda ɗabi'ar ɗan adam haka take zalika alazzu indahum yin hakan shi yake daɗi a wurin ɗan adam launin abincin da ka ci yau ka ji yakin ka gobe idan ka canja wani jibi ko gata ka dawo irin wancan na jiyan to za ka ji daɗin sa haka tufafi tufan da ka ga kalansa ya ka gaji da kalan ka canja ka sa wasu kaloli gobe in ka da za ka kuma kana son sa wannan kalan yace hakan ya fi daɗi a wurin ɗan adam to Allah fa ja'at Qur'an hada haka za sai Qur'an shi ma zo da wannan idan yace kissa kawai sai kullum aka zo tarihi za a yi sai mu kosa mu gaji da tarihi don aka ce kullum maganar tauhidi za a yi sai a gaji da tauhidin don an ce kullum hukunce hukunce hukuncin kaza hukuncin kaza za mu gaji to Qur'ani sai ya ringa canjawa yayi maganan wannan yayi intiqali ya dawo cikin wannan a koma wannan saboda dan adam yana son canji ya ce bil qisas thumma yati bil ahkam thumma yati bil tauhid Qur'ani yazo da hukunce hukunce yazo da kissosi yazo da hukunce hukunce yazo da tauhidi ata bi tauhid hadhihi la azam ayati fil qur'an to anan ayin da zamu shiga Allah ya zo maganar tauhidi aya kuma ta ji kowace aya girma a cikin alqur'ani ita ce take gaban mu kuma ita ce ayan da take da sunayen Allah guda goma sha bakwai a cikin ayar duk qur'ani ba da ta tara irin wannan saboda haka tana magana ne akan tauhidi tauhidi kuma ta yi magana akan tauhidi a cikin kalma arba'in zuwa hamsin a faɗin malamai saboda haka ita yanzu a ramma zai karanta mana
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم
alhamdulillah ah wannan aya kamar yadda ya faɗa shi ne aya mafi girma a cikin alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace adamu sayyidul bashar wa ana sayyidul arab wa atul sayyidul ayat annabi adam shine shugaban wato abul bashar sayyidul bashar shine shugaban mutane ni kuma shugaban larabawa sannan atul kursi ita ce mafi girman ayoyi salman al faris shine sayyidul faris bilal shine sayyidul habasha jumma ita ce shugaban ranaku saboda haka abdul qur'an suratul baqara manzo Allah ya ce mafi cikin qur'ani suran da shi al qur'ani ce suratul baqara a cikin suratul baqara abdul ayati ayatul kursi an tafi girma a cikin baqara ita ce ayatul kursi li anna hadhihi al-aya tadammana min at-tauhid ma lan tadamman tadamman ayatul ghayra domin ayatul kursi ta tara tauhidin da ba samu wata aya da take dauke tauhidin da ayatul kursi take dauke da shi ba fi kamsina kalma a kalmomi hamsin duka tauhidi ne kalma hamsin a cikin da duk tauhidi ne kullu fi tauhidi bainama ikhlas fi kamsa ashara kalma tsakanin kuma irin suratul ikhlasi kul huwa ita kalma sha biyar take da shi wanda suke magana kan tauhidi amma tul kursi kalma hamsin duka kan tauhidi Allahu farko wannan alamun lizzat alaliya wannan suna Allahu ya fara da shi saboda Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum yace alami ne na zati alwajibul wujud almustaghna an kulli ma siwa المفتقر إليه كل ما أداه Ma'ana Allah nan alami ne na zati in ka ce Allahu to musulman da suka ce bai da fassara kawai menene Allahu Allahu saboda alama ne na zatin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka wanda wajibi ne mutum ya tabbatar da samuwarsa sannan ya wadata dukkan wani wanda abin da ba shi ba ya wadata ga wani su tabaraka wa ta'ala bai da bukatan wurin kowa sannan kowa yana bukatuwa zuwa gare shi saboda haka Allah huwa al-ma'budu bil haqq ma'ana Allah Allah Allah shine abun bauta da gaskiya ba abin bauta da gaskiya sai shi la ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya la ma'budu bil haqqi fil wujud illa huwa ba abin bautawa da gaskiya a cikin samammu gaba daya sai shi tabaraka wa ta'ala al hayyu shi rayayye ne ad-da'imun baqa da women mai wanzazzai al qayyum tsayayye al mubalik fil qiyam fi tadbir khalqi ya isa matuƙa wurin tsayawa a cikin jujjuya lamarin halittarsa tabaraka wata'ala zakara zikira anna Allah tabaraka wata'ala la mabudu bil haqqi siwahu wa hadha huwa tauhid al anan an ce Allah la mabudu bil haqqi siwahu ba abu da gaskiya sai shi anan yace wannan shine tauhidin amawa tauhidin kowa da kowa ma'ana ita kalmar tauhidi la ilaha illallah tana da maratib guda uku lahu kishirun wa lahu lubbun wa lubbun lubbi tana da kishiru tana da lubbu tana da lubbun lubbi ma'ana kalmar tana da bawonta bawo kaman gida ne ko kwai bawon farko da kuma wannan farin shine lubbu sannan jan wannan yalo da yake cikin shine lubbun lubbi to haka tauhidi kalmar la ilaha take da wannan matakai guda uku akwai wanda ya tsaya amananta na bawo ne kawai abun da ya riska bawo shine amma musulmai akwai wanda ya wuce ya isa farin kwayan, akwai kuma wanda ya isa kwayan kwayan shi ainihin sirrin gaba ɗaya. To ya ce, tana da kishir tana zubu tana zubun lubbi. Allubbo lubbi huwa a zaitun allazi ya kuri da lubbi. Shi lubbun lubbi shi ne kwayan da, shi ne sirrin da kwayan ke fitowa ciki. Ah, tauhidul amma la ilaha illallah. Amma mutane, tauhidin shi ne sai ma la ilaha illallah. kowa kuma yana ciki ma'ana ba abin bauta da gaskiya sai Allah idan ka wuce nan ko kuma la ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya sai shi shi waye kaga gaib kenan wanda ya ajiye shi a matsayin gaibi li'annahum ghaibuna al-haqqi tabaraka wa ta'ala me yasa za ce la ilaha illa huwa saboda sun faku gabarin zatin Allah ba sa mushahada zai ce la ilaha illa huwa wa tauhidul khassa la ilaha illa anta wanda ya wuce nan ya je lubbu shi kuma zai tauhidinsa shine la ilaha illa anta saboda iyaka na abudu iyaka nasta'in ba abun bautar gaskiya sai kai Allah mukhadaba ma'ana li'annahum hadiruna ma Allah tabaraka ta'ala ma'ana suna nan ga su ga Allah suna ganin fa in lam takum tarahu fa innahu yaraka idan ma suna ganin Allah ba ganin su sun tabbatar ba sa ganin Allah sun tabbatar da Allah yana ganin su ga su ga Allah tabaraka wataala saboda haka za su ce la ilaha illa anta ba abun bada gaskiya dai kai shi yasa annabi Yunusa da ya shiga cikin kifi cikin duhun kifi cikin duhun wani kifin cikin duhun ruwa cikin duhun dare amma da ahega a sai bai gudu ba har nan din ma akwai Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin gashi ga Allah a cikin wannan zulumatin salasi din a cikin wannan duhu guda uku da saboda haka shine tauhidin khasawa hadha huwa al-lubb wannan shine lubbu wa tauhidul khassa fil khassa an yafnu anfusihim wa yasma'u at-tauhid min al-muwahhid tauhidin ke bata tunke bata tu shine mutum ya kare kansa babu ya ringa jin tauhidin diga mai tauhidin ya ringa jin kalmar diga Allah tabaraka wa ta'ala baya baya jin kansa la tasiril kanat ya gane cewa shi bai da wani tasiri Ma'ana ya ringa jin la ilaha illa ana kamar yadda bishiya ta fada ba abin bauta da gaskiya sai ni wannan yace hada lan yatakallam inna ma kana tawhid min ba fa shi yake cewa ba mu da gaskiya sai shi ba a yaji kamar yadda Annabi Musa ya ringa jin bishiya tana cewa ba abin bauta da gaskiya sai ni ai bishiyan ba ita bane abin bauta da gaskiya ita ma ji sai kai ana magana a jikinta tana jin haƙƙo ne yana magana a jikinta ba bishiyar bane Allah amma kuma ta bangaren da ake jin la ilaha illa ana abun ne hatsun salatul zikiri saboda haka yace sun kare da kansu bai su tauhidi lil mawhid suna jin tauhidi ne daga Allah la ilaha illa ana ana mana hada lan yatakallam inna ma kar tauhidi min na daga haqqul ala lisani mana haqqu ne furci a cikin harshen sa kamar daga ala lisani shijara kamar inda Allah ya magana harshen bishiya haƙƙin annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar inda Musa ya zo bishiya ya tana cewa la ilaha illa ana alhali ko Musa bai ce kai bishiyar nan ta yashe ka bar in sare ta za ta la ilaha illa ana ya gane muryan Allah ne yake magana da a jikin bishiyan ba bishiyan bane take fada in kana na kusan to galal lisan sai rufa fa an yandi galal lisan bani adam aula in dai Allah zai magana a hakan harshen bishiya to yayi magana a harshen dan adam shi yafi ma'ana la ilaha illallah al'amma la ma'budu bil haqqi siwahu ma'ana la ilaha illallah aurin amma ba mu gaskiya sai shi tabaraka wa ta'ala wa ana la ilaha illal muridina la maqsud bil haqqi illa siwallah ma'ana la ilaha illallah aurin muridai shine ba abun nufi khilafi kenan ba wanda za a nufa da ibada sai Allah in ka bautawa Allah kuma ka nufi wani to baka samu ikhlasi ba kai ba muridi bane baka zama mataki na biyu ba tauhidul wasilin ma'ana la ilaha indahum la mawjuda bil haqqi siwahu tauhidin wanda suka yi usuli kuma suka isa inda ake su je ma'ana la ilaha la mawjuda bil haqqi siwahu ba wani samen me da gaske kullu shay'in kasarab abun na gani kaman kallon ne shekara ɗari baya duka ko ɗari biyu baya ina muke babu mu shekara ɗari nan gaba duka babu mu to ake nan babu tabbatacce ba wani abu na gaskiya wanda zaka same shi kowane lokaci sai Allah tabaraka wa ta'ala to nan shine tauhidin wasilai a wato ba abun samin me na gaskiya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kula la ilaha illallah kad alima kullu nasin mashrabuhum suna faɗi la ilaha illallah amma kowa ya san mashayarsa wanda yake amma wani ya faɗi la ilaha ya san manan da yake nufi wanda yake khasa ya faɗi lalala ya san inda yake wanda ya faɗi lalala khasatul khasa ya san inda matsayin sa yake kowa ya san mashrabu kowa ya san mashayarsa to sai shehu ya dawo mana yace hazi al-aya zikra fiha sab'ata ashara marra a baina zahir wa zamir a wannan aya an ambaci sunan Allah so goma sha bakwai tsakanin suna zahiri ko damiri na Allah tabaraka wa ta'ala farko Allahu kaga suna ne zahiri la ilaha illa huwa huwa damiri Allahu zahiri huwa la ilaha illa huwa damiri biyu alhayyu zahiri uku alqayyumu zahiri hudu la ta'khudhu hu hu damirin Allah la ta'khudhu wa Allahu biyar siratu wala nawmun lahu ma fi samawati lahu a shida man zallazi yashfa'u indahu indahu damiri bakwai illa bi iznihi damiri takwas ya'lamu wa ya'lamu huwa Allah shine ya'lamu ma baina aydihim wa kalbahum ya'lamu tara ma baina aydihim wa ma kalbahum wala yudna bi shay'in min ilmihi goma illa bi ma sha'a sha'a waye waye sha'an Allahu illa bi ma sha Allah sha daya wasi'a kursiyuhu sha biyu wala ya'uduhu sha uku hibzuhuma hibzuhuma na hibzu saboda samatul ardi ne a sha hudu wa huwa huwa sha biyar al-aliyu sha shida al-azim sha bakwai to ba wata aya da ta hada sunayen Allah na zahir zamiri guda 17 a Qur'ani sai wannan aya saboda haka ta zama shugaban ayoyin Al-Qur'ani gaba daya yace hadi tabata ashara isman fi ayatin wahida la yajidu fil qur'ani illa jatul kursi fil qur'ani yace wannan kaga sunayen Allah 17 a cikin suran ba a cikin ayan ba ayan da ake samu sunan Allah 17 sai wannan aya fali hada saboda haka ja da azamu ayat sabo ita ce mafificiyar ayoyin alkurani gaba ɗaya bayan da suka yi ta at-tafadil laysa illa fi haqqi Allah tabaaraka wa ta'ala fifi ba a samu sa yaƙin Allah me yasa da sauran ayoyi saboda ta fi sunayen Allah shine ba a samu fifi ko ita Allah man arada an yufdila li ghayri Allah falyakfir minhu wanda yake so ya timu da wani abu in ba ta cikin lamarin Allah ba ya je ya rike fifi kansa inji shehu ba ruwan mu da abun da zaka fi mu da shi in dai ba da Allah ka fi mu ba inda Allah ne wannan shine amma in ba da Allah ba wanda zake jin ya fi ka da wani abu to ya je ya rike fifi kansa shiriri ta ne kawai alhayu Allah tabaraka wa ta'ala shine abda'i maqayim adda'i al-baqa wanda shine da wamin wanda yake wanzazze al-qayyum al-mubalik fi qiyam bi jaddi khalqihi hadani ismani wasafa Allah tabaraka wa ta'ala wannan sunaye alhayu da qayyumu siffarta Allah tabaraka wa ta'ala lam yakun bihi ghayruha min asma'i ba wani suna da siffanta Allah da irin wannan siffan in ba su ba Allahu nan huwa azamu asma'illahi ta'ala da tarbara da Allahu la ilaha illa al-qayyum shi Allah shi ne mafi girman sunayen Allah gaba ɗaya. A, saboda me yasa ya ce haka, yace asma'ullahi 99 sunayen Allah 99 nan fatajidu kullu ismin yafula ilayhi kowane sura ana jingina shi ne zuwa ga Allahu wa huwa la yudafu ila ismin shi kuma Allahu ba a jingina shi ga kowa ga kowane suna idan kace ar-rahmanu waye ne ar-rahman ne sai kace Allah in kace ar-rahimu waye ar-rahimu sai kace Allahu in kace al-hayyu waye hayyu sai kace Allah al-qayyum waye al-qayyum Allah to saboda haka dukkan sunaye da ka ambata na Allah ya tambaye ka waye wannan sai kace Allah shi kuma Allah waye Allah Allah mana ba a jingina shi zuwa ga wani suna waye Allah Allah saboda haka kullu kalmatin saqadat minha harfun da amana saboda girman wannan kalma ta Allahu duk wata kalma da ka sani a cikin kalmomin duniya idan ka cire harafi ɗaya daga cikin sunan kalmar to ma'anarta ta canja sai ta ibada ma'ana wata ma zai zama mummunan abu da kuma abu ne mai kyau amma Allahu wannan kalma ta Allahu ba inda ba abin da zaka cire a cikin ta da kasa bada mana yace misali a in asqata alif baqiya lillahi idan ka cire alif din farko Allahu ka cire alif shike nan tana nan alillahi mana lillahi ma fis samawati wal ard wa in asqata lam al ula baqiya lahu idan alillahi ka ƙara cire lamun sai ya dawo lahu ma fi samawati wal ardi Allah kaga bai fadi ba idan wani na skatta lamar saniya idan ka ƙara cire lamun din na ukun ka bar hakurin shi kadai sai ya dawo huwa Allahu la ilaha illa huwa huwa al-awwal wal akhir waye Allahu ce to wannan ita kadai ne sunan da samu kuma shi kadai ne sunan da za a kawo ya'un ne da a sa ya sannan ba cire masa ma'arifa ba duk sunan da ka sawa ya sai ka cire masa alifin da lamun amma Allahu za ka ce ya Allahu, in rahmanu ne in ka ce ya, to ba za ka sa alifin damu, in ka ce ya rahmanu, za ka cire alifin da lamun. Ya laɗifu, ba za ka ce ya allaɗifu ba. Duk sunayen Allah, duk wani suna inda ka sa ya wanda to zai ka cire masa marifa. Amma shi Allahu za a sa masa ya kuma a sa masa marifa. Ya Allahu. La ta ku zuhu sinatun, nu'asun, gingedi baya kama Allah tabaraka wa ta'ala, wala nomun ko bacci. kana min haƙƙin mubalaga ne ko la ta kuzu nomun wala sina yana daga haƙƙin mubalaga a ce wai bacci baya kama shi bai lissiragin gidi walakin albirati bin nomi nu'as birati bin nomi an nu'as sai dai kuma ai bacci kafin ya zo gingidi ne yake zuwa saboda haka yace ai gingidin ma baya kama shi bai lintana kuma ka ce bacci la ta kuzu sunatun min ba'di aula an nawm gingidi baya kama shi bai lintana kuma ka ce bacci wala yanam wala yanas baya bacci baya gingidi tabaraka wa ta'ala an karbo hikaya annabi Musa alayhi salatu wassalam wata rana khadara yawman wa huwa yanam hal yanamu rabbina wata ran ya da su a zuciyarsa annabi Musa yana bayyana kawai sai tunani ya faɗo masa kai ubangiji mu kan yana bacci ne wannan tunani yana faɗo masa shikenan sai Allah turo masa malaika Jibrilu malaika Jibrilu ya zauna tare da annabi Musa suna tattaunawa kwana uku annabi Musa bai samu yi bacci ba saboda za a yi jarrabawa kwana uku bai bacci ba yana tare da Jibrilu ba zai bacci ya bar Jibrilu ba a jere lam yuzuk nawm wa ba'da zalik bayan kwana uku sai annabi sai jibril ya zo masa da kolba guda biyu na tangaran kolba na karfe na tangaran na a tangaran haka ya zo masa da su kolabe na gilas ya zo masa da su guda biyu ana an cika su da ruwa sai ce annabi Musa ga wannan amana ne amanatin inda amana ne ya fazuhu ma ya kiyaye su ga zaka rike su a hannunka kuma zaka tsaya ba zama kwana kuma ba kai bacci ba ka riƙe wannan amana amana ne Allah ya ce in kawo maka shikenan annabi Musa yana riƙe da amana yana tsaye kwana ku bai bacci ba dole bacci yana tasiri a kansa sai ya ji gengedi ya kama sai kwalba ɗaya ta bugi ɗaya ana cikin haka gengedi haka hatta daya ƙarshe duk so ku wuce hannunsa suka faɗi suka fashe yana farkawa sai ya samu gaba ɗaya kwalaben nan sun faɗi kasar ta jami'in sun kare sai Allah ya yi wa annabi Musa wahayi yace anta allazi numta ajasta min hizbi qarratini wa ana allazi akhlu samawati wal ard wal arshi wal kursi wa tadammana ni wa khalqi kaifa anam Allah yace masa kai annabi Musa yanzu kai bacci baccin ka ka kasa kiyaye kolba guda biyu tun fashe tun lalace to taya kuma ni da nake lura da sammai da kasai da al'arshi da kursiyu ya ki gani in nayi bacci kaga dunan gaba da za ta fashe kenan kwalba biyu kadai da kai bacci sun halaka to ina ga sammai da kasai al'arshi kursi dukkan halittu da abubuwan da suke cikin sa ni kuma ina rarra su in nayi bacci ya kai ki tunanin abu zai kasance kaga abu zai lalace saboda haka an jarrabi annabi Musa saboda wannan tunani da yayi akai shikenan Allah ya masa wannan wahayi a Allah ya ce masa tsari bacci wani daga cikin salihai ya sai wani bawa bai sani ba bawan yana cikin waliyai da suka ci abincin dare saura bacci faqalu afrish li firash sai ce bawan nasa ka kawo shi gudi zan yi bacci faqalu ya sayyidi alaka sayyidun yake tambayan ubangidan nasa wanda ya sayo shi kai kan kana da ubangida ne kai ma kana da ubangiji ne tunda kai ne ubangiji na da ka sayo ni sai ce masa kwarai ina da ubangiji sai ce masa ubangijinka ya bacci ne yake so ka yi bacci kai kai ubangidan naka ya bacci ne saboda ni kaga yanzu ban isa na yi bacci ba yana ma shiri kai bacci to kai ubangijinka ya bacci ne zaka yi bacci sai ce la sayyidi la yana ce ai ubangiji na baya bacci ala tastahi an an yan anta nama qabla an yansu yanzu baka jin kunya kai kai bacci kafin sai dinka yi bacci tunda baya bacci to kai me yasa zaka yi bacci shikenan sai ce la yumkin ba zai yi ba ni ban yi bacci ba sai kai wannan bawan ya fi karfi na waliyin Allah ne sai kai ka cigaba da gana da shi shi bai bacci cigaba da ibada sai kai ka fi karfi na fa a taka husai yan tashi wasu ta almajirai guda biyu sun yi sabani a ɗayan su yace bacci ya fi farke ɗayan yace a wato zama mutum a farke ya fi bacci wanda yace bacci ya fi yace saboda bacci mutum ba zai sabo ba wanda yace a farke kuma zaka samu ma'arifa zaka san Allah tabaraka wa ta'ala da ƙarshe dai jayayyar nasu ta kayar suka je wurin malaminsu suka ce ya warware musu wannan shek ya warware musu wannan matsalan cewa wannan ya ce inna nauma afdal lanna nami la yusi la yusi wannan ya ce bacci ya ce saboda mai bacci baya sabo wannan kuma ya ce ya kaza afdal lanna ya kaza ne kunu ya arifu Allah tabaraka ta domin wanda yake farke ya san Allah sai shehu ya ce amma anta allazi qulta innal yaqazatu afdal min an-nawm fa yatu khairun min mawtib kai da kace farke ya fi a kan bacci ma'ana rayuwarka ta fi mutuwanka rayuwarka ta fi mutuwanka alkhairi sai kuma wata kata a nakar sai shiru ga ɗayan da ya ce bacci ya fi alima ma kila lahu mautu khairun lahu shi kuma sai ya gane ai mutuwansa shi ya fi masa alkhairi akan rayuwarsa saboda bambancin rayuwa da mace ce aiki ne in baka yaki wato sunanka mace ce ka yi ibada kawai shi ne bambancin sa da wanda ya mutu wanda ya mutu ibada ta tsaya masa kai kuma da yake raye to kai ta aiki lahu ma fi samawati wa ma fil ard shi Allah nan abun da yake sammai da abun da yake karfe duka nasa ne milhan wa khalqan wa abidan mallakan sa ne halittan sa ne bayin sa ne wal milkiyat na fi bunuwa mallaka kuma yakan kori a ce a danganta masa a ce masa da man dal ladhi yashfa'u indahu ba wanda zai ceto wa zai ceto a wurin sa ai la da yashfa indahu ba wanda zai ceto a wurin Allah illa bi izini sai da izinin Allah ya lauma bai na aidihim Allah san abin da ke gaba gare su amma khalfahum da abin da ke bayan su min amrin duniya wal akhirah lamarin duniya da lahira wala yajiduna bi shay'in min ilmihi ba abin da za su iya kewayewa da wani abu na cikin ilmin Allah ai la launa shay'in min malumati ba abin da mutane suke iya sani daga cikin malumat na Allah illa bima sha'a sai iya abin da Allah ya so ku sani iya wannan za ku sani an yi alamu bi akhbarin rusul ma'ana su san shi ne da labaran manzanni da sauran ilmomi duk kuma abin da ka sani a rasta shay'an abu kaɗan ka sani waga ban kashiya abubuwan da baka sani ba sun fi yawa kuma abin da ka sani ma wani gefe ne kaɗan in ka je wani wani kai jahili ne bihin baka sani ba shi yasa wata ranar nufin fesa zuwa jirgin ruwa ko a sarfesan fizik ya tambaye shi ya ka san fizik ka san formula kaza da kaza ce wallahi ban sani ba rayuwarka ta tafi a banza shi direban kwale-kwale sai magana ta bata masa rai an shiga tsakiyar ruwa ta ce zarfesa ka iya iyo a cikin ruwa ko ka iya kwale-kwale jirgin mu ya shiga hadari sai Allah bai san komai ba kan tukin jirgin ce to rayuwar yau kuma rayuwar ka za ta iya banza kenan kaga duk abin da ka sani yanzu zaka mutu wani jahili wanda bai taba shiga aji ba saboda shi kuma malamin farfesa ne shi ma wannan bangaren yanzu an shiga tsakiyar ruwa in an bar farfesa da shi kenan kuma kwana ta kare to haka ilimi yake abin da ka sani in ka je gaban wani kuma bangaren ka ne wannan dan abin da aka san ma ne wannan bangaren in ka je gaban wani bihin baka sani ba to ba abin da zaka samu a kowane bangare sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya so sannan wala yauduhu a a ila wa ila mafajin shi ne bin la masha wasiya kursiyuhu samawati wal arda kursiyunsa ya yalwaci sammai da ƙasai ila hada ilmuhu bihima ma'ana ilminsa ya kewaye waɗannan wakila mulku wasu malamai suka ce mulki saboda tawili da suke yi wakila kursiyu nafsahu wasu suka ce a kursiyun karan kansa ya yi yalwaci girman sa ya fi girman sama da ƙasa saboda hadisi da yake nuna girman kursiyu cewa da za a ɗauki sammai daga sai gaba ɗaya a jefa akan kursiyu ba su fi ka ɗauki ƙwallo za ka je duhun daji ka jefa ta ba ba ba za a san ma ina ta fada ba saboda girman kursiyu wala ya udu wala ya skilo hizu ma ka kiyaye waɗannan sammai da ƙasai da kursiyu da duk halittun Allah baya nauyi a wurin Allah baya wahalar da shi huwa al-aliyyu Allah tabaaraka ta'ala shine mai girma fawqa ibadihi madawaki akan bayin sa bil qadr rinjaye al-azim kuma shine mai girma al-kabir hadhihi al-ayatu al-kursi wannan ita ce ayatul kursi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man dama ala zikri ayatul kursi dubara kullu salatin layli wa dukul janna ila al-maut manzo Allah yace duk wanda ya lizimci ya dawama kullum duk bayan sallan farilla zai karanta ayatul kursi ba abin da zai hana ya shiga aljanna sai mutuwa kana mutuwa aljanna kaga Allah kuma ya taimake kana yin azul kursi kullum bayan sallah to akwai alkhairi a cikin lamarinka ah qala wa idza utita ila firashika wa qara'ta ayatul kursi hafazaka Allah min ash-shaytan wa hafaza man ma'ak fil bayt wal buyut ma'ulu sannan yace idan ka zo manzo Allah yace idan ka zo kwanciya kan gadonka wurin kwanciyanka sai ka karanta ayatul kursi Allah zai kiyaye ka daga shaytanu zai kiyaye waɗanda suke tare da kai daga shaidanu zai kiyaye wanda suke cikin gidan gaba ɗaya daga shaidanu zai kiyaye gidajen da suke kewaye da wannan gidan duka gidan da aka kanta aljihu zai kiyaye su daga sharrin shaidanu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a saboda lokaci dai a wata rana taraka tamrat sadaka inda abi huraira hazinu an kawo dibino na sadaka sai ya ba abu huraira ya zama mai gadin wannan da dare ya yi sai wani mutum ɓarawon sai ya shigo masa abu hurera ya kama shi yace wallahi sai na kai ka wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace billahi atrakum ila audu yace ka bar ni ba zan sake ba ita rantsuwa sai man sai ji abu hurera sai saki shi da safe sai abu hurera ya zo sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ya abu hurera ma fa'ala asiruk yana zuwa kafin ya ba manzo Allah labari manzo Allah ce ya aka ya kai da bakon ka ne jiya basirin bisil zai kamar kiyani sallallahu alaihi wasallam sai jibril ya ce ah sai abu huraira yace ahadani annahu la yaud jamin alqari ba zai dawo ba manzo Allah ce innahu sayud gobe ma zai dawo a dare na biyu abu huraira da gangadi kawai sai ya ga bawan Allah ya dawo yana sai ya dauke wannan sadaka abu huraira sai ya kama shi sai jiya kamin alkawari cewa ba za ka dawo ba ga shi yau ka dawo ya kai haƙuri yau kam ka bar ni ba zan ƙara dawo ba makallahu sai ya bar shi da yawa ya gari ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kai da bakonka sai ce ya min alƙawari ba zai dawo manzo Allah ya ce inna sayud gobe ma zai dawo dare na gaba Abu Huraira shari'a ya tahawu su yuridu an yasrif sai ya zo ya ƙara dawo ya fara ne sai ya dawo yana so ya sata Abu Huraira sai ya kama shi yace anta kha'in kai mai ha'inci ne kullu yawmin tudni da anta la tarji wa tarji kullu he kai alƙawari ba za ka dawo kuma he ka dawo saboda haka yau kam sai na kai ka wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan saki ka ba sai ce kallini wa ana allimuka shay'an idza zakartahu hafizaka Allah min shayatin sai kai hakuri ka bar ni zan sanar da kai wani abu idan dai ka karanta shi Allah zai kiyaye ka daga sharrin shaytanu shaytan ta bure ya ce masa ma huwa me wannan sai ce masa ayatul kursi ayatul kursi don karanta shi Allah zai kare ka daga shirin shedanu kala sai ce a allin shi an inni idza qaratu qabla an-nawmi ya'khudhu min ash-shaytan huwa ayatul kursi a sai shi kenan sai ya sake shi da ya sake shi washe gari Abu Hurairah sai ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wurai mafala sir manzo Allah ce ya kai da bakonka sai ce allamani shay'an qala inni idza qaratu qabla an-nawmi ya'udhu billahi minash shaytan wa huwa ayatul kursi ya sanar da ni wani abu yace idan dai na karanta shi kafin nayi bacci to Allah zai tsare daga sharrin shaytan sai manzo Allah ya ce amma innahu sadaqaka wa huwa kadhib yace abin da ya gama gaskiya ne amma shi magareci ne in ne karanta asir kursi Allah zai kiyaye daga shirin shedanu amma kuma abin da ya faɗa gaskiya ne asir kursi tana haka amma shi dai magareci ne ma'ana shedan ne manzo Allah sai ya ce masa shedan ne amma abin da ya gama asir kursi haka yake ka kenan a shedan ne ya bada wannan fa'ida kenan ta ayatul kursi saboda ka tana da abubuwa da yawa da yawa wa man zakara fi hajatin shehu yace duk wanda wata bukata ta matse shi bukatu suna nan da yawa ya zama yana cikin bukata sai ya karanta ta salatu mi'at wa salatu ashar adadin rusul wa adadin al-badar qad Allahu tilkal haja ayyan kanat Allah zai biya masa wannan bukatan ko ya take. Idan dai yana da bukata ya karanta ta adadin manzanni ɗari uku da sha uku, adadin alu bazari, asul kursiyu to Allah zai biya wannan bukatan. Idan izam ɗalibai masu shiga izam, idan za ka shiga izam, wannan mun jarraba mun gani da yawa, sai ka rubuta asul kursiyu. Amma dukkan damirantan nan, na Allah hakurin da suke cikinta Allah la ilaha Allahu ka buɗa shi. duk da hawun hazinan ka bubbuɗa su sai ka sa sunanka da registration number ka a ciki duka ka sa sunanka da registration number yake nan sai ka naɗe ta da zama tana jikinka ka shiga ɗakin jarabawa to insha Allah kana rubuta wannan paper ka rubuta kenan ba za ka dawo ka riƙo ba ba to tana da abubuwa a cikin kursi da yawa in kuma kai jarabawa ka fito cikin wata paper kana tunanin anya wannan ba za ta dawo ba to ka je ka zauna karanta ayatul kursi kafa 41 arba'in da ɗaya ayatul kursi to wannan fifan ba za ta dawo ba ta wuce kenan to suna da abubuwa saboda ita ce mafi girman ayoyi a cikin alkur'ani sannan wa man qara ha kamsina marra qabla an-nawmi shafahu Allahu min al-junun wanda ya karanta ta kuma kafa hamsin kafin yayi bacci to idan yana da matsala na iska na aljanu Allah zai warkar da shi akan wannan matsala na iska din zakaru fi madali ashiyan kasira shi yace sun ambaci abubuwa da yawa da yawa a cikin falalolin abubuwan da ayatul kursi take da shi saboda haka aya ce mafi girma a cikin alqur'ani kar mu yi wasa da ita musamman lokacin bacci da bayan sallah bayan sallah a shiga a samu shiga aljanna lokacin bacci Allah ya tsare ka dukkan abun tsoro to kar mutum yayi wasa da ita shi yasa tun yaro bai iya komai ba bai iya sauran abu da za ga an koyar da ita a makaranti za a tashi daga ana yin ta saboda kowa ya iya ta mafi girman aya cikin alkur'ani ayatul kursi saboda haka tana da falaloli abubuwa dai suna da yawa akan ta ina ga za mu tsaya akan wannan na shi falaloli na ayatul kursi din kuma akan ayatul kursi din saboda khatama da za a yi gobe mu tashi akan la ikra fi din Allah ya riko da hannuwanmu sannan kamar yadda aka sanar gobe juma'a insha Allah za mu yi katama to saboda bakin da zamu akwai bukatan a ce mun halarto da wuri saboda mu samu mu yi karatun da wuri saboda dattawa da za su zama an sallame su da wuri sannan a ƙarshe kafin goben sabonmu na ƙarshe shine wato shi karatu gaba ɗaya bayi da wani fa'ida da ya wuce a aiki da shi mal ilmu illa al'amal ilmi ba komai bane sai aiki saboda haka yanzu an yanke uzuri a kanmu waɗannan hukunce-hukunce da muka karanta a farkutun kisasi har zuwa hukunce-hukunce na zamantakewan aure da sauran kisoshi da tauhidi na cikin wannan sura ta suratul baqara to ya zama hujja a kanmu dole mu kiyaye su mu zauna da iyalanmu lafiya idan matsalar ta faru ga yadda Allah ya ce mu yi wannan saboda inda ba gaya ma abin da Allah ya ce ba yanzu an gaya maka baka da uzurin da zaka je ka gaya wa Allah in daɗin ma da ba gaya ba laifinka ne tunda Allah ya sauko don littafi sako ne Allah tabaraka ta'ala turo mana shine manual na rayuwar mu alqur'ani shine manual na rayuwar mu ma'ana ba za ka rayu ba sai ka bi wannan alqur'ani shine za ka rayu rayuwar zaman lafiya kamar yadda in bature ya kera abu dukkan ban da zai gyama ga yadda za ka yi amfani da shi yi tsawon kwana to ga yadda za ka yi rayu ka yi tsawon kwana ka rayu lafiya ka mutu da hankalinka da komanka lafiya qur'ani kana karanta shi kuma ka bi ta irin karatun sahabbai mun faɗa a baya sai na umar shekara tara yana cikin bakara shekara tara aka ce ya haka ya ce a idan ya karanta aya ta ce a yi kaza idan bai iya wannan abun ba wato bai istiqama ba yi sau ɗaya ba idan bai tsaya kullum sai ya aikata nan ba fashi abin da ta yi umarni to ba zai wuce wannan ayan ba don ƙwaƙwalwanta ta haddace idan gabobinsa ba su haddace aiki da ita ba ba zai wuce ta ba idan aya ta ce a bar kaza idan baka samu sabati akan barin ba ƙwaƙwalwanka ta haddace ba za ka bar wannan ba za ka ba za ka wuce wannan ayan ba to irin wannan haddan yayi wa bakara to bara mun karanta izu biyu akan bak- a cikin bakara gaba na mun yi izu biyu da kaɗan a cikin bagara ya kamata a ce karatunmu ya zama irin karatun sai na umar ya zama abubuwan da muka karanta ko mun kiyaye su a bagara to sai mun ga canji a rayuwarmu sai ga kusancinka da Allah tabaraka wa ta'ala ya karu muradin duniya gaba daya zahirai da sufa sun yi sabani zahirai suka ce ba ruwansu da duniya kabar duniya ka suka ce a ai amfanin duniya shine a cikin ta ake neman lahira saboda haka mu gane duniya amfaninta a cikin ke neman lahira waliyai guda biyu sun haɗu waliyin bukhara da waliyin balka waliyin bukhara sai tambayi waliyin balka sai tambayi na bukhara garin bukhara ku yi waliyin bukhara ya kuke ne lamari kuma amalan ku da Allah sai ce yadda muke idan mun samu Allah ya ba mu sai mu gode wa Allah idan muka rasa sai mu yi haƙuri yace ai wannan halin karnuka ne na balka idan ya samu ya gode idan ya rasa ya haƙuri haka karnukan mu suke yace da ku ya waliyanku suke yace in mun samu mu bayar idan mun rasa mu gode wa Allah mu gane tajallin Allah ne na almani ya tajalli akan mu idan mun samu kuma almudi to shi ma mu mu zama almudi mu yi mu yi fana a cikin sunan Allah almudi na bayarwa sai mu bayar idan mun rasa sai mu ce alhamdulillah yau kuma tajallin almani da Allah ne ya bayyana akan mu to kaga mu zama muna tafiya da karatun kan wannan saboda haka Allah ya amfanar da mu Allah ya riko da hannuwanmu Allah ya biya mu dukkan bukatunmu Allah ya sanya mu cikin da za a yanta a cikin wannan wata alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dukkan bukatunmu Allah ya biya mana Allah ya biya mana dukkan cikin lamarin mu alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tsaya kan wannan aya kamar yadda muka faɗa za mu tashi la ikra fi din kuma aya ɗaya biyu gobe sai a yi khatama